watan ramadan yau ne daren 27 muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu amin
a kamar yadda kuma aka saba wato 26 ga watan ramadan shekara ta 1447 bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da wato 15 ga watan uku shekara ta 26 miladiya yau ga mu a wannan bijire mai albarka babban masallacin juma'a na kandegar national a unguwar yantala babban birnin yamai jamhuriyar nijar kamar yadda aka saba a wannan wata mai albarka wato bayan sallar tarawihi muke gabatar da wannan tafsiri mai albarka wato yau ma ga mun zo wannan shine darasinmu kuma na 25 a wannan shekara a cikin suratun nisa wannan kuma shine darasinmu na 28 ko wato in ban manta ba haka ne na'am shine darasi na 28 daidai kenan na'am ko da tara a ya kai da takwas 28 ta wannan shine darasinmu na 28 a cikin suratun nisa kuma muna ganin watakila yau ne za mu karkare tafsirin alkur'ani gobe idan mun zo za mu zo mu yi wasu bayanai da suka shafi ba'da ramadan za mu iya mu gayyato daga cikin 'yan uwa ɗalibai abokanan da'awa su zo wato don su taya mu farin ciki da kammala wannan tafsiri da ƙarar da mu da wasu bayanai masu albarka da za mu yi amfani da su har zuwa bayan ramadan insha Allah a wannan shine in Allah ya kai mu gobe za mu kokari ɗaya- wasu daga cikin yan uwa su halarci wannan majalisi ya zamto shine rufewa a, amma karatun tafsiri muna fatan yau in Allah ya da mu karkare shi gobe kenan rufewa kawai za mu yi muna fatan Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci amin
a alaramma a jiya idan ba a manta ba mun tsaya a ƙarshen aya ta 60 da wato biyu ko 61 ko Af- afuwan eh, takardar ta abin nan na'am wato a jiya idan ba a manta ba mun tsaya a aya ta wato eh, 75 na'am yauwa yau kuma insha Allah za mu tashi a ƙa'ida aya ta 76 amma saboda ƙarin bayanai za mu tashi kan farkon aya ta 75 ɗin saboda bayanan da suke alaƙar ayar da za mu tashi da wani ayar da take ta baya na'am kenan za mu tashi farkon aya ta 75 cikin wannan sura mai albarka suratun nisa muna fata Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci cikin abin da za mu karanta amin ya ba mu ikon karantawa daidai tare da aiki da shi ya kare mu daga faɗawa kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci Allah ramma Allah ya ce wa malakum أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah Mm.
me ya same ku ne me ke gare ku wato ba kwa yin yaƙi don ɗaukaka karma Allah ba za ku fita ku yi jihadi don addinin Allah ya ɗaukaka ba wal mustadafina kuma ba za ku fita ku yi yaƙi wato don ku ceto waɗanda aka raunata wanda suke masu rauni mina rijal daga cikin mazaje wan nisa da mataye wal wildan da ƙananan yara allazina yaquluna wa'anda suke cewa saboda raunin da suka kasance a ciki saboda kasawar da suke a ciki yaquluna suke cewa rabbana ya ubangijinmu akhrijna min hadhihi alqarya ka fitar da mu daga wannan gari wani gari ne shine garin maka an gane ko zalimi ahliha ko Allah subhanahu wataala ce ai azzalimi ahliha wanda mutanen cikinta sun kasance azzalimai suna cutar da wato waɗannan masu rauni kuma azzalim zai iya ɗaukan ma babban zalunci domin kafirai ne mun gane ko ba su yi imani ba kafirci shi ma ana kiransa da zalunci inna shirka da zulmun azim kenan waɗanda ai azzalimi ahliha wanda mutanen da ke cikin wannan gari wanda suka hana musulmai muminai sakat suka hana su sakewa to su azzalimai ne Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labarin abin da wato a muminai masu rauni suke fada kaga shin Allah bai san halin da muminai suke ciki ba an siyasa ne kaga anan istiqaf ne suna neman Allah ya tausaya musu abinda duk suke faɗa Allah ya sani amma suna maraicewa ne suna cewa ya Allah ya ubangijinmu ka fitar da mu daga wannan gari wanda ya kasance mutanen cikin ta azzalumai ne ba Allah dai ya sani ko ba haka ba shi yasa suna maraicewa ne suna ƙara komawa zuwa ga ubangijinsu wato don ya tausaya musu ya fidda su daga halin da suka ciki waje Allah na milladunka waliya ya Allah ka sanya mana wato daga gare ka waliyan wani macibincin lamari wanda zai zo ya tsane mu ya kubutar da mu daga waɗannan azzalumai kafirai waje Allah na min ladunka nasira ya Allah ka sanya daga gurinka ka kawo mana wani wanda zai taimake mu ya tseratar da mu daga wannan azzalumai ya kawo wani jarumi wato daga cikin muminai ya yaƙi waɗannan kafirai wato don su fitar da mu daga wannan kunci da muke ciki daga wannan cikin wato tsanani da muke ciki na gallazawa kafirai saboda kafircinsu sai Allah subhanahu wa ta'ala ce
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا نعم الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا lalle waɗanda suka yi imani yuqatiluna fi sabilillah suna yin yaƙi saboda Allah suna yin yaƙi don ɗaukar kalmar Allah kaga wannan bayan Allah subhanahu wata'ala ya zargi wato munafukai da cewa su suna yaƙi ne ba don komai ba sai don me sai don abin duniya sai me za a samu a jiya mun karanta idan muminai suka ci nasara sai su dinga kaito dama da su aka yi don su samu ganima amma idan musulmai suka muminai suka samu matsala aka cutar da su ko aka kashe su sai su dinga cewa me alaƙa da an'ama Allahu alai sai su dinga cewa ai alhamdulillah Allah kai mana ni'ima da ba mu fita ba an kashe mu kun gane ko amma in an ci nasara an samu falala daga Allah an samu ganima sai su dinga cewa a to ka gani wayo da ma mu ma mun kasance mun fita da ma da mu aka wannan yaki dan mu samu wannan rabo kun gane ko to shine Allah ya ce to ga bambancin mumini da kuma wanda yake munafiki ko kafiri su muminai shine allazina amanu su waɗanda suka yi imani yuqatiluna fi sabilillah suna yin yaƙi don ɗaukaka karma Allah don addinin Allah ya sama kun gane ko amma wallazi na kafaru su ko waɗanda suka kafirce ma Allah yuqatiluna fi sabilil tagut suna yi ne suna yaƙi ne don wato hanyar don su samu ɗaukaka ko don su girmama ɗagut ɗagut duk abin da yake ba Allah ba shaidan ne don a nan malaman tafsiri suka ce a shaidan kenan suna yi kenan shaidan shine jagoransu kun gane ko suna yin yaƙi don a ce sun ci nasara suna yin yaƙi ne don a ce suna da ƙarfi suna yin yaƙi ne don su mamaye wato ƙasashen mu ne kamar yadda abin da yake faruwa duk wata ƙasa da take takama wato daga cikin ƙasashen turawa wanda suke yahudawa da mushrikai suna so su yi yaƙi ne don su mamaye ƙasashe a ce su ne farko su ne fawa su ne masu ƙarfi a duniya to kaga Allah ya ce wallazi na kafaru yuqatilu fi sabilillah duk wanda yake wato yaƙi wato wanda ya kafirta yake yaƙi ƙasashen musulmai to yana yin sa ne wato dan ya burge shaidan yana yi ne dan dawud shine shaidan ba dan Allah ba akasin yadda muminai suke yi muminai yuqatiluna fi sabilillah suna yi dan ɗaukaka kalmar Allah dan kalmar Allah ta zamto a sama dan addinin Allah ya ci gaba kun gane ko amma wallazina kafaru wayanda suka kafirce ma Allah yuqatiluna fi sabilillah tawhid suna yin yaƙi ne dan wato su samu yadda shaidan suna yin yaƙi ne dan su karɓa kiran shaidan da duk wani wanda yake ya saba ma Allah da duk wanda yake yana neman a yi masa biyayya irin biyayyar da ake wa Allah shine tsaho mun gane ko shi yasa nan mai jalalain shi ma yace ai ash-shaytan mun gane ko da na daga cikin fassara tsagutu shaytan ko ba haka ba da duk kuma duk wanda ya yadda da a yi masa irin nau'i na bauta wanda ake ma Allah ya shiga cikin tsagutu to kaga bambancin yakin musulunci da yakin kafirci shi na musulunci yana da sharuɗansa muminai ba za su yi ba don a ce su ne suke da ƙarfi muminai ba sa yaƙi don su kashe kawai kafirai ha kawai a suna yaƙi ne don a samu natijar karɓar addinin musulunci suna yin yaƙi ne don a kaɗaita Allah da bauta suna yin yaƙi ne don musulunci ya ɗaukaka ya samu ƙima ya yi ƙarfi a bautata ma Allah shi shi kaɗai amma waɗanda suka kafurta suna yaƙi ne don su mamaye ƙasashen musulmai don su mamaye wato komai dukiyoyi na waɗanda suke muminai suna so su birge shaidan suna so su ƙarfafa wato kansu ne suna so su nuna wa duniya suna da ƙarfi don kowa ya ji tsoronsu kaga wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi ya rasulallah wane ne yaƙi don Allah shin wanda ya yaƙi don ya kare ƙabilarsa ya yaƙi don Allah? shin wanda ya yaƙi don a ce yana da ƙarfi ya yaƙi don Allah? shin wanda ya yaƙi don ya nuna jarumtarsa ya yaƙi don Allah? sai manzo Allah ya ce wanda ya yaƙi don kalma Allah ta zama a sama addinin Allah ya ɗaukaka shi ne saboda Allah duk irin wa'ancan nau'ika duk ba don Allah suka yi ba da wanda zai yi yaƙi don a ce yana da ƙarfi da wanda zai yi yaƙi don a ce ya kare ƙabilarsa kawai da wanda zai yi yaƙi don ya kare yankinsa kawai ba shi shukurin addini ba don addinin Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba duk wanda ya yi yaƙi don wato kalmar Allah ta zamto a sama addinin Allah ya sama shine ya yi yaƙi fi sabilillah kenan kaga duk in za ka yi wato kamar idan wato muna magana ne akan yaƙi na musulunci idan Allah ya ba mu shugabanni masu tafiya akan tsari da dokoki wato wanda Allah subhanahu wata'ala ya tsara kuma aka cika sharuɗan yin jihadi to jihadin musulunci yana da tsari ko da an cika jihadi a cikin waɗanda za su bi rundina ta wato aje a yi jihadin sai aka samu ɗaya daga ciki ya tafi da mummunan niyya to shi fa ko da an je an kashe shi a filin yakin nan fa to ya yi hasara ne saboda niyyarsa ba ta da kyau daula ko da musulmar daula ce to in kai a matsayinka na kai guda ɗaya ba ka da kyakkyawan niyya ba ka yin abin da Allah yake so to ko da ka mutu a cikin mutuwarka a cikin ta ba zai ma amfani ba haka nan in daula kafira ce duk kafircinta mutum ya mutu a America ko France inda ba a yadda a yi addini ba kwata-kwata Allah ya ɗauki ransa amma shi mumini ne bai samu ya yi hijira ba saboda yana da rauni amma ya rika addininsa ya rika imaninsa to wannan kafircin dattin nan na shirka ba zai cutar da shi ba in kana so ka gane haka a kusa duba matan fir'aun asiya mene irin kafirci ne ba a yi a fada gidanta a cikin ɗakinta amma ta yake mumina ce kaga abin bai shafe ta ko ba haka ba to haka nan duba dan annabi matar annabi jinin annabi amma bai ba Allah ba wannan alaka ta yi amfani tashinsa da shan ruwan gidan annabi ya yi mai amfani wanda ya dangantaka da annabi ya zamto ɗan uwan mahaifin annabi da ya cutar da annabi dangantakarsa da manzo ya yi amfani imani shi yake amfani imani shine abin da za a je lahira ya amfani shi yasa Allah ya ce a ranar lahira yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim ranar alkiyama dukiya ko tarin ƴaƴa baya amfani waye zai zuwan shi lahira zai masa amfani shine wanda ya je ma Allah da kyakkyawar zuciya da me da kalbin salim da aiki na kwarai kun gane ko illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr to aiki na gari da kyakkyawan zuciya kudurin zuci mai kyau da aiki na kwarai shine zai sa ka samu rahota tsakaninka da Allah to kaga anan Allah subhanahu wataala yana nuna mana cewa kafirai wato yakin da suke yi suna yi ne dan shedan dan neman yardar shedan su ko muminai yuqatiluna fi sabilillah suna yin yaƙi ne don karma Allah ta ɗaukaka don karma Allah ta ci gaba don a samu addini ya ɗaukaka ya yi ƙarfi kun gane ko amma ba don karan kansu ba ba don su huce haushi ba ba don su ɓata wani da rai ba amma su kafirai suna yi don wato su birge shaidan suna yi don su wato ɓata wa muminai da rai don su wato karya addinin musulunci kaga kuwa nasara tana ga waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake tare da su Allah yana tare da mu'minai kenan nasara tana ga tare da mu'minai duk yadda ta kama an ci galaba a kan su su ne da nasara su suka ci galaba su ne da nasara domin in an ci galaba a kan su in ma a ji musu rauni ko su samu lada in ma a kashe su su samu shahada in su suka ci nasara kuma su samu ganima kuma su samu yarda Allah subhanahu wa ta'ala to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna kai da shaitan lalle kaidi wato ninkufarci da makirci shine kaidi kun gane ko na shaitan kana da'ifa ya kasance yana da rauni kenan inna kai da shaitan sai ka kaddara bil mu'minina lalle kaidi na shaitan ga mu'minai kana da'ifa wato ya kasance yana da rauni me yasa kaidin shaitan zai zamto yana da rauni saboda waɗanda yake makaidin suna tare da Allah Allah yana mai tare da su ko ba haka ba muminai suna tare da Allah Allah yana tare da su suna yin yaƙi saboda Allah kuma Allah ya yarda a yi yaƙi saboda da shi ko ba haka ba su kuma kafirai suna yin yaƙi saboda shaidan ya yarda da su don su faranta ma shaidan da rai to shi yasa dole ya zamto wato duk kaidin da za su Allah ya wajabta cewa kaidinsu ya zamto yana da rauni inna kaida shaytan kana da ifa lalle makircin shaydan ya kasance mai rauni ne wato idan ka hada shi da kaidin da yake wa mu'minai domin a wannan gabar akwai mas'alar da zamu karanto anan anan wannan aya ta cikin suratul nisa aya ta 76 Allah ya ce inna kaida shaytan kana da ifa lalle kaidin shaidan ya kasance mai rauni ne ko ba haka ba a wata ayar kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wato inna kaida kunna azim ana magana akan mata to yanzu da kaidin shaidan da kaidin mace wanne ne yafi eh mata ku saura nan Allah ya ce shaidan inna kaida inna kaida shaidana kana da'ifa lalle kaidin shaidan shine makircin shaidan mai rauni ne can kuma a cikin wata aya ta daban Allah subhanahu wata'ala ya ce wato inna kaida kunna azimu ku mata kaidin ku babba ne yana da girma to sai abin da yasa wannan matsalar zamu karanta ta saboda da yawa wasu suna ganin cewa ai saboda sharrin kaidin mata ma sun fi shaidan kaidi wannan gaskiya ne haba idan aka ce mace ta fi shaidan kaidi ta fi shaidan makirci ai an shiga uku an lalace to mata ku kwantar da hankalinku kaidinku ba haka ba ne ba bari mu karanto kafin mu karanto bari in muku bayani kai tsaye nan Allah yana bayani ne dangane da makircin da shaitan yake wa ɗan adam gaba ɗayansa wato amma idan ya zamto mumini mumini ana magana ne akan masu imani da kafirai kafiri shaitan ne yake tare da shi ko ba haka ba shaitan yake mahidima mumini Allah subhanahu wata'ala yake wa biyayya to anan shaitan idan ya yi ma mumini makirci to Allah zai nuna makircin nasa ba koman komai ba ne Allah zai watsar da wannan makircin ya zanto bai yi tasiri ba domin Allah ya ce wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin suna kulla makirci suna shirya shi Allah shi ma yana kullawa amma makircin Allah ba irin nasu bane wallahu khairul makirin kun gane ko Allah shine mafi alkhairin masu kullawa su an sa wa na Allah makirci dan ka gane amma na Allah tsaftatacce ne wato mayar da martani ne kamar inda Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim ko waya mudduhum fi tughyanihim ya'mahun ka gane ko su suna izgili ga mu'minai kun gane ko sai Allah ya mai musu da cewa shi ma Allah yana mai musu da wannan martani wannan malaman balaga suke cewa min babil muqabala ko mushakala kun gane ko a faɗi sunan abu ba ana nufin hakikaninsa ba na Allah yana da bambanci na ɗan adam zalunci ne amma na Allah adalci ne domin shi ɗan adam ya yi shi ne wato don ya yi zalunci shi ko Allah ya yi shi ne don ya mayar da martani ya yi adalci kun gane ko to a nan da aka ce kai inna kai da shaiɗana kana da iba lalle kaidin shaiɗan ya kasance mai rauni idan an alakanta shi da kaidin da yake wa muminai amma can da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna kaida kunna azimu wato su mata kaidinsu ya kasance wato babba ne ba shi da alaka da inna kaida shaytan kana da ba amma da yace fa idza qila idan aka ce kaifa qala ta yaya Allah ya ce inna kaida shaytan kana da ifa wato kaidin shaytan ya kasance mai rauni wa qala fi kaidin nisa amma sai ya faɗa a cikin kaidin mata makircin mata inna kaida kunna azim cikin suratu yusuf ko cikin suratu yusuf ayata 28 yace wa ma'lumun annal kaida wa ma'lumun annal kaida shaytan ko anna kaida shaytan abu ne sananne cewa kaidin shaytan a'azam min kaidin nuswan shi yafi girma da kaidin mata domin mata me yasa suke yin kaidi wake tunzura mata su yi kaidi wake tunzura mata su yi makirci ba shaidan ba ne to kaga ai kaidin shaidan ya fi na mata kun gane ko shi yasa dan ka gane domin duk wani sako da za a yi za a saba ma Allah shaidan yana da sa hannu a ciki shi yake tunzura dan adam ya sa ya shaidanci kun gane ko shi yake tunzura wato mutum yayi zalunci to wannan dole shi ya sa mala ce abin sani shine lalle kaidin shaidan shine ya fi girma akan kaidin mata sai ce to ga amsar da za a bada ga ni na bada tawatin ɗazuko to ga wata malam ya bada a ƙarƙashin kuma fahimtar abubuwan da na karanto a nan ɗin da wasu gurare mala ce ƙulna za mu ce annal murada abin nufi da wannan aya inna kaida shaitana kana da ifa ya ce fi jandin nusurati kun gane ko ta ɓangaren wato taimako nusuratullahi wa hifzihi li auliya'ihi ta ɓangaren ba da taimako da kiyayewa da Allah yake ba wa masoyansa su ne suwa muminai almukhlisina waɗanda suke masu ikhlasi masu tsoron Allah min ibadihi daga cikin bayansa kama ƙala Allah ta'ala kama yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa inna ibadi laisa laka alaihi sultan kun gane ko lalle bayina ba wani wato shaidan bai da iko bai da sai tsara da iko a kansu in dai sun rike Allah kun gane ko shaidan Allah ba zai bawa shaidan iko a kansu ba sannan a wata aya wa ƙala hikayatu an iblis sannan Allah ya faɗa dan yana hakaito mana iblis Allah ya ce inna ibadaka ko illa afwan da Allah subhanahu wataala yana kawo maganganu irin makircin da shaitan zai yi akan muminai kun gane ko da alkawarin da ya dauka zai halaka muminai sai Allah ya ce illa ibadaka minhumul mukhlisun kun gane ko sai dai bayinka masu ikhlasi kenan menene yake bawa dan adam taimako ko mumini taimako Allah ya kare shi daga galaba ta shaidan shine ikhlasi yin abu dan Allah in dai kana yin abu dan Allah to Allah zai kare ka ya baka kariya ya taimake ka ya dora ka akan shaidan ya danna shaidan wato ka ci nasara ka ci galaba akan shaidan shaidan ba zai ci galaba akan ka ba shine babban abin shine ikhlasi kun ga aya wato wannan ta cikin suratul hajj wato ko hijr wato tana nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna masu ikhlasi su ne Allah zai bawa kariya daga galaba ta shaidan kun gane ko shaidan ba zai yi galaba a kansu ba mala ya ce kuma wato wal murad sannan har ila yau akwai abinda bil aya al ukhra abinda ake nufi da aya inna kai da kunna azimun na mata kenan anna kai da nuswa azimun bi nisbatin ila rijal kaidin mata da Allah ya ce yana da wato makircin mata babba ne mai girma ne aka ce to yana da alaka da maza idan ka haɗa namiji da mace ko maza da mata to makircin mata sama yake akan makircin maza amma ba akan makircin shaidan ba yanzu mace duk yadda kake da ita duk karancin shekarunta kai ko duk yadda kake da wayo da hangen nesa da yawan shekarunka sai ka ga ta ma wayo ta maka makirci wanda sai an rabu sai ka gane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun gane ko ka ga wata yan halitta wacce rauninta ya kai rauni wacce idan aka yi husuma da ita wajen ba da magana kawai sai ya sai kuka saboda rauninta amma kuma idan ta shirya wa ɗan adam wato makirci sai ka ga duk girman shi ta kai shi ƙasa wa kun gane ko suna kawo kissa ban san ingancin kissa ba suna cewa wani mutum ne wanda yake ganin shi ya fi ƙarfin kaidin mata sai Allah ya jarrabe shi kun gane ko aka ce wato ya dinga cewa bari ya fita ma shi yana ma zai je ya rubuto ma kaidin mata ya ma gano kaidin matan ma wani irin kaidi ne shi baya ganin ma mata ba su kai kaidi suna da kaidi ba shi yana ganin mata ba su kai a ce suna da wai suna da makirci ba ko sun iya shi shi ya wuce gabansu shi kenan aka ce sai ya tafi ma yana ta tattaunawa da mata duk yana ɗiban yana sajjala yana rubuta nau'i nau'i na makircin mata duk garin da ya je sai ya samu manyan mata makirai ya tambaye su sai ya ce musu to yaya ke menene kisan makircin da kika sani sai ta bashi labari sai ya rubuta ta bashi labari yana nan yana nan sai ce wanda wannan shine makircin wai ya gama hada makircin mata shi yana ganin ya cinye to sai da ya zo zuwa ga wata sai take sai yake ce mata to ai shikenan ya gama sai ta ce a akwai guda daya da baka samu ba hanyar sai ce menene wannan makirci ta ce ba zan gaya maka ba sai ka bani waɗannan wanda ka rubuto ka je kai wahala kai ta samowa ka shiga ka fita kai shekaru kana haɗa makircin mata ba zan baka na waje na guda ɗayan nan da baka rubuta ba sai ka bani wannan na hannunka sai ya ce to bari in baki in ga irin naki wanda kike cewa ban sani ba shikenan sai ta sai ya hada takardunsa da ya sha wahala shekara da shekaru yana hada wannan makircin sai ya ce gashi ki gani tana karba sai ta dulmiya shi cikin teku ta wanke ya zamto duk abin da ya rubuto ya bace sai ta ce ka rubuta wannan to kaga wannan suna kawo shi kissa in na hikaya ce dai don a gane cewa dai lalle tunda Allah ya tabbatar suna da makirci sun kure sun iya to sun iya sai dai a ce su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah wannan abin in za a sarrafa shi a sarrafa shi inda ya dace ba inda ya inda bai kamata ba mun gane ko lalle mace in tana da dubara tana da wayo tana da imani to kaidinta sai ya zamto mai alheri ta iya sarrafa mijinta ta iya kulawa da wato mijinta ta kara mutuncinta ta kula masa da wato 'ya'yan da suka haifa da sauransu kenan kaga a nan kaidinta da wayanta da dubarata sai ya zamto ta sarrafa shi gurin da ya dace wannan shine a takaice to wannan shine abin da malamai suka faɗa dangane da kaidin wato shaidan bambancin kaidin shaidan can da Allah ya ce inna kaida shaitana kana da ifa da kuma na inna kaida kunna azimun wato lalle kaidin kuwa yana da girma ana nufi ne idan an hada su tsakaninsu da mazajensu kun gane ko amma shaidan shine wanda ya fi kowa shaidanci in mace ta yi kaidi wanda yake na saban Allah ne to damar shaidan din shi ya sa ta shine oga mun gane ko ba wai a ce ai wato kaidin mace ya fi na shaidan ba haka bane ba ba gaskiya bane ba wallahu a'lam Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله فلما ما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا نعم الله سبحانه وتعالى yace alam tara ila alladhina qila lahum shin baka sani ba ya kai manzo mai girman daraja dangane da sha'anin waɗanda aka ce da su kuffu aidiyakum ku kame hannayenku kun gane ko kada ku tafi ku yi yaƙi wannan a farkon lamari kenan Allah subhanahu wata'ala ana maka muminai suna so a ba su dama su yi jihadi a ba su dama su yaƙi kafirai Allah ya ce a kufu aidiyaku to Allah yana ba da labari yana tunatar da manzon Allah shin baka sani bane ilallazi ilallazina qila lahum ko dangane da waɗanda aka ce da su kufu aidiyaku ku kame hannayenku dangane da yaƙi kada ku yaƙi kafirai kada ku yaƙi maƙiyanku ku bari ku ɗan jira kaɗan kun gane ko yanzu abin da ake buƙata gare ku wa aqimus salata ku tsaye da sallah wa atuz zakata ku bayar da zakka kaga a farkon lamari Allah subhanahu wata'ala mu'minai suna son su yi yaƙi amma bai ba su dama su yi yaƙi ba yanzu sai aka ce to a takaita da yin sallah da ba da zakka shi yasa in kuka duba rayuwar maka ga baki ɗaya shekara goma duka ba a wajabta wato an tsaya ne ana ta yin sallah ba a wajabta yin jihadi ba jihadi a ina aka wajabta shi a madina sai da aka je madina kun gane ko lokacin muminai sun samu ƙarfi kenan shekara goma sha uku na zaman maka duka ba a wajabta jihadi ba ana nan dai ana ta kira zuwa ga tauhidi ana ta kira zuwa ga a kadaita Allah da bauta sai Allah subhanahu wataala ce wa aqimus salata ku yi sallah ku tsayi da sallah wa atu zakata ku bayar da zakka Allah ce falamma kutiba alayhim amma yayin da aka wajabta yin ya wajabta yin yaki gare su ai furida alaikum kun gane ko falamma kutiba alayhim ai falamma furida alayhim yayin da aka wajabta musu su yi yaki su waɗanda suke cewa suna son su yi yaƙi a farkon lamari kun gane ko to yayin yanzu da Allah ya ce su kame hannayensu kada su yi yaƙi yanzu me aka ce su yi aka ce su yi sallah su bayar da zakka ko to amma da lokaci ya kai falamma kutiba alaihimul qitalu yayin da aka ce su tashi su yi yaki su tashi su yaki kafirai su yaki makiya addinin musulunci idza fariqun minhum sai ga su wasu mutane daga cikin su yakhshawna yakhshawna nasa suna jin tsoron mutane anan a mutane annasu anan al-kuffar sai ga su wasu daga cikin su da aka ce a yaki yakhshawna nasa suna jin tsoron kafirai dangane da yakin ba za su iya yaƙar su ba Allah ya ce ka kashiyatillah kamar yadda suke jin tsoron Allah kun gane ko wasu suka ce kamar yadda suke jin tsoron azabar Allah kun gane ko au ashadda kashiya ko kuma ma fiye da jin tsoron azabar Allah ko fiye da jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wa qalu sai suka dinga cewa jaza'an min al-maut suna dan suna tsoron mutuwa rabbana ya ubangijinmu lima katabta alaina al-qital dan me ka wajabta yin yaki akan mu a wannan lokaci laula akhartana da dai Allah ka jinkirta mana da dai ka dauke wajabcin yakin nan zuwa wani lokaci da dai ka jinkirta mana shi ila ajalin qarib zuwa ga wani lokaci nan kusa kun gane ko ƙul sai Allah ya ce ce ne da su ya rasulallah ƙul lahum kenan ka ce da su mata'ud duniya qalil wato jin daɗin nan na duniya da kuke so dan kan ku je yaƙi a kashe ku kuke son ku zauna ku rayu zaman duniya ku ji daɗin duniya to wannan daɗin na duniya qalilun wato wani daɗi ne wanda yake ɗan kaɗan kun gane ko mai ƙarewa duk yawansa zai ƙare kaga ya zama qalilun kun gane ko komai yawan daɗin duniya ƙalilun sunan shi kun gane ko Allah ya ce wal akhiratu amma kaga daɗin rayuwar lahira ko daɗin lahira ko kuma sakamakon lahira ai aljannatu ita ce aljanna khairul liman ittaqa shi yafi alkhairi ga wanda ya ci tsoron Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce wala tuzlamuna fatila su bayi waɗanda suka yi imani ba za a zalunce su ba ko da gwargwadon ɗan zaren nan na jikin tsagar ƙwallon dabino shine fatila ba za a zalunci bayi ba dangane da aikin da suka aikata na ƙwarai ko da da gwargwadon wato wannan ɗan zaren da yake jikin tsagar ƙwallon dabino in sun aikata alkhairi za a taskance musu shi in sun fita jihadi an kashe su don allah an lallasa su kafirai sun ci galaba a kansu wannan duka ba zai hana musu ladansu ba ladansu yana nan a taskance a wurin Allah za su samu daɗi na lahira wanda yake dundunda kuma shi mumini idan an kashe shi tun a kashe shi an kashe shi yayi shahada zai fara shiga ni'ima ta Allah subhanahu wa ta'ala tun kafin a tashi alkiyama wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna duka idan mutum ya mutu a wajen yaƙi dan ɗaukaka kalmar Allah bai yi hasara ba bai yi wato bai taɗe ba bal yana gurin ubangijinsa yana rayuwa rayuwa ta jin daɗi rayuwa irin ta yin aljanna tun kan a tashi alƙiyama kai suna son ma Allah ya ba da labari ga 'yan uwansu waɗanda ba su riga sun taho ba farihina bima atahumullahu min fadlihi ويستبشرون بالذين لم لم يلحقوا بهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون suna farin ciki dangane da abin da Allah subhanahu wata'ala ya ba su suna cewa Allah yi bishara yi bishara ga waɗanda ba su taho ba ka gaya musu irin daɗin da ka ba mu su ma su yi ƙoƙari su yi jihadi su yi yaƙi don Allah su tsaye da addinin Allah su ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wa ta'ala domin su ma su zo su samu wannan irin abin da muka samu na alheri to kaga wannan duka yana nuna maka cewa wato bin Allah subhanahu wa ta'ala duk yadda yake da wahala to wallahi shine mai daɗi duk yadda sako yake da daɗi wajen aikatawa shine yake da baƙin ciki domin za ka aikata saban lokacin da kake aikata shi kana ɗan jin daɗi amma bayan ka gama ɓacin rai zai zo damuwa za ta zo ƙuncin zuci zai zo amma lokacin da kake yi wa Allah biyayya za ka samu kamar kana cikin kunci amma bayan wannan sai ka ga raha da tsumanina kun gane ko da samun farin ciki sa'ada daɗin rai sai ya zo maka sannan kuma babban abin in ka mutu wannan alherin da ka shuka shine zai zauna tare da kai sannan kuma Allah ya subhanahu wata'ala ya tashe ka cikin waɗanda suka aikata aikin alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon aikata aikin alkhairi a ƙarƙashin wannan aya imam ibn kathir ya kawo ɗan maganganu kamar haka sannan wannan aya tana da sababin nuzul bari mu fara karanto sababin nuzul na saukar aya duk da malamai sun yi maganganu da yawa wasu suna ganin cewa wannan ayatin ta sauka ne dangane da muminai koko dangane da kafirai munafikai to da yawan malaman tafsiri har ta sababin nuzul da zamu kawo zai nuna maka kuma ya inganta sababin nuzul din zai nuna maka ayat tana magana ne da muminai su ne waɗanda suke cewa Allah ya umarce su su yi yaƙi Allah ya ce a'a su kame hannayensu lokacin ba su dama su yaƙi bai ba amma kuma da Allah ya wajabta musu sai suka dinga cewa dama Allah ya jinkirta suna jin tsoron kafirai ya kama su kaga wannan idan haka ne tana magana zargin muminai suke ko ba haka ba to amma wasu malaman ko da sun zamto su ne 'yan kaɗan suna cewa wannan ayar har yanzu dai tana magana akan munafukai kun gane ko amma bari mu karanto asbabun nuzul akwai hadisi na Abdullahi bin Abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa inna Abdurrahman inna Abdurrahman bin Auf wa ashaban ataw ko wa ashaban lahu ataw ataw ataw an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi makkah cewa lalle Bilal dan Abbas yake ba mu labari cewa lalle Abdurrahman dan Auf da wasu daga cikin abokanansa sahabbai atau sun zo atan atau nabiyya sallallahu alaihi wasallam kenan atau nabiyya sallallahu alaihi wasallam sun zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam bi makka a makka faqalu sai suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna fi izzin kun gane ko inna fa inna fi izzin wa nahnu mushrikun mu mun kasance cikin izza muna cikin wata buwaya lokacin da muna mushrikai ba mu karɓi musulunci ba in jiwa abdurrahman bin auf da abokanansa sahabbai suka zo gurin manzon Allah falamma amanna yayin da muka imani yanzu sai muka zamto surna a villa sai muka zamto kaskantattu a gurin kafirai kafirai su ne mana abin da suka ga dama sun hana mu sakat sun hana mu watayawa da wala faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da su abdurrahman bin auf da sauran sahabbai inni umirtu bil af ni an umarce ni da in yi afuwa an kau da kai har yanzu ba a bani dama in yaƙi ba Allah ya ce fa'afu wasbah ka yi haƙuri ka kau da kai ka yaƙe ka kau da kai kakka yaƙe har yanzu ka ƙyale su lokaci bai yi ba me yasa lokaci bai yi ba saboda har yanzu musulmai ba su da ƙarfi ba su da yawa ba su da makamai kaji kuwa Allah ba zai bar su su je a halaka su ba shi yasa sai aka ce su ƙyale abin da ake musu sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da ko kuma kafin nan da manzo Allah ya ce musu ni an umarce ni da afwa fala tuqatilu kada ku yi yaki har yanzu kada mu yi yaki mu zauna kun gane ko falamma hawwala hawwalahu Allah ila al-Madina yayin da Allah ya juyar da manzo Allah zuwa Madina aka yi hijira aka tafi Madina kun gani amara bil qital ko umira bil qital sai aka yi umarni da ayyaki amara lahu kitar ko amara nabiya sallallahu alaihi wasallam kitar sai Allah ya umarci manzon Allah da ya yaki in muka ce kuma umira bil kitar sai aka yi umarni da ayyaki waye umarni da ayyaki Allah subhanahu wataala fa kuffu sai sahabbai suka kame suka kame hannuwansu suka kin yaki kamar yadda Allah ya ce alam tara ila allazina eh ila lahum kuffu aydiyakum وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس خشية الله kaga dama a farkon lamari an ce su kame to yanzu da aka wajabta musu kuwa sai suka kame da suna cikin damuwa amma da aka wajabta to daman dan adam kuma daga cikin ɗabi'arsa haka abin da ba a so ya yi sai ya so ya aikata shi kun gane ko shaidan ya ta raya masa ya ta kawata masa shi abin da kuma ake so kai ya yi sai ake so kai ya da ya aikata shi ake so kai kai ya yi sai shaidan ya kawata masa ya yi abin da kuma wato ake so ya aikata sai shaidan ya munanta masa ya tsorata shi sai ya sa shi kai ya yi to kaga yanzu da aka wajabta musu su yi sai shaidan ya dinga kamanta musu da akwai bala'i akwai mutuwa akwai musiba a ciki kaga wannan asbabun nuzul ya inganta kun gane ko ya inganta imamun nasa'i ya rawaito shi a cikin littafin sa wato al-kubra kun gane ko sannan da sauran malaman hadisi kuma hadisi ne malamai sun ce ya inganta kun gane ko sannan sababun nuzul na biyu duk shi ma ya inganta shine daga qatada imam qatada yake cewa kana nasu ko kana unasu min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wasu mutane daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa hu wa huwa yawma idhin bi makka sun kasance a wannan lokaci a makka ko a wannan rana a makka qabala al-hijra kafin hijira kun gane ko tusar tasarru ko tasarra'u ila al-qital suna yin gaggawa don su je su yi yaƙi kun gane ko suna so a yi gaggawa a je a yaƙi kafirai faƙalun linabiyin lahi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce da annabin allah amincin allah ya ƙara tabbata a gare shi kun gane ko suka ce ya rasulallah a ban mu mu fita mu yaƙi a ba mu dama mu yaƙi kafirai sai manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya hana su fa nahahu nabiyyu lahi sallallahu alaihi wasallam an zalika sai annabin Allah ya hana su su fita su yayi wa qala aka ce da su lam umir lam umira bidhalik ba a yi umarni da hakan ba yanzu ku yi hakuri har lokaci yanzu falamma kanat al-hijra yayin da aka yi hijira zuwa ga Madina aka tafi Madina aka bar Makka wa umira bil qitali sai aka yi umarni da ayyaki kurihal qawm zalika sai waɗannan mutane suka kyamaci a yi yaƙin kun gane ko suka kyamaci a yi yaƙin ba sana'u fi ma tasma'un sai aka aikata musu abin da kuke ji an faɗa a cikin wannan aya fa qala Allah ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce har yazo yake cewa qul ka ce da su mata'ud duniya qalilun rayuwar duniyar nan da suke so su yi ta dan su rayu a cikin ta ka a kashe su su yi shahada to dai rayuwa ce wacce take ne dan daɗi wanda yake kaɗan duk girman daɗin da yawansa kaɗan ne wal akhiratu amma rayuwar lahira khairun ita ta fa alkhairi liman ittaqa dangane da wanda ya ji tsoron Allah wala tuzlamuna fatila ba za a zalunce wato ku bayi ba za a zalunce ku da komai ko da gwargwadon zaren nan na jikin kwallon dabino ne ba za a zalunce ku shi ba kenan ku fita ku yi yaƙi in an kashe ku kun ci nasara za ku je ku tarar da ladan ku a gaban Allah za ku je ku yi rayuwa wacce take mai daɗi to gaskiya malamai mafi yawa na tafsiri duka akan sahabbai suke jingina aya amma akwai kaɗan daga cikin malamai wanda suka ce wannan aya har yau ne tana magana ne akan munafukai domin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za su kibin umarnin Allah kun gane ko za a iya kawo magana wacce take mai shahararriya shahararriya ta zanto ba ita ce kuma mafi inganci ba yadda za mu gane abu yanzu a cikin sira wacce magana ta fi shahara cewa na na maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri na na Khadija a shekara nawa a shekara nawa ya fi shahara tana ɗan shekara nawa arba'in shi ya fi yawa shi ne ya fi yawa a tsira shi aka fi sani amma ba shi ne ya fi inganci ba wanda yake nuna tana shekara talatin da biyar ko talatin wannan ruwaya ita ta fi inganci amma wanda ya fi shahara shi ne tana shekara arba'in ta dai girme shi lalle ko da ta aure shi amma kuma cewa ruwaya arba'in ta tafi shahara amma ba ita tafi inganci ba to haka za a iya duk yawancin kowannan jalalaini ibn kathir in za mu karanta shi ma akan haka ya tafi sahabbai ne jalalaini ya ce sahabbai nan asbabun nuzul duka akan sahabbai amma kuma akwai malaman da suka ce ayar har yanzu ayoyin suna ta magana ne akan munafukai tun daga kan ayar da muka fara ta alamtar ilal lazina yasqumuna ba za a ƙare magana akan munafukai ba sai mun zo can aya da Allah subhanahu wata'ala yake cewa fama lakum fil munafiqina fi'atayn wallahu alfasaw aya ta 88 har sai an zo nan malamai suka ce duk akan munafukai ake magana to wallahu a'lam sai dai mu bar al-ilmu inda Allah kun gane ko al-muhim Allah subhanahu wata'ala ya zargi waɗannan bayan Allah da sun nemi da a wajabta yaƙi yanzu da aka zo aka wajabta kuma sai suka ji tsoron su shiga yakin amma a farkon lamari sun nema Allah ya ce a'a ku je ku ta sallah ku je ku ta bada zakka idan kuka dore mutumin da ya iya haƙuri da sallah yana kula da sallah yana iya fidda dukiya ya bada zakka kenan duk lokacin da aka wajabta jihadi ba zai ji wahalayi ba kun san saboda me domin duk duniya kowa an yi ittifaki cewa ba abin da yake cin dukiya a cikin ayyuka kamar jihadi kamar fita yaƙi har masu yaƙi na duniya yanzu ku je ku tambaye su masu yaƙi na duniya da kafirci waɗannan yahuda babu inda ake kashe kuɗi kamar harkar yaƙi nan a cikin ku nake su da wannan ilimin ma wata ikun fi nisan shi a cikin harka ta wani aiki na abin da ya shafi wato kashe kuɗi to babu harkar da ta kai harkar yaƙi kashe kuɗi to shine yanzu kafin a wajabta muku fitar da kuɗin ku dukiyarku ku yi jihadi ku je ku fara fidda zakka a ga kun dore kuna iya ba da zakka a ga kun dore kuna iya haƙuri da sallah saboda duka jihadi yana buƙatar haƙuri yana buƙatar dukiya shi yasa wato za ka gani allah yana yaban sahabbai domin sun yi wato jihadi da dukiyarsu da rayukansu shi yasa za ku ga manya-manyan sahabban nan masu kuɗi kullum wato dukiyarsu suke kawowa don a yi gudanar da shi wajen ɗaukar karma Allah daga cikin su sai na abubakar yana ba da dukiyarsa abdurrahman bin auf sayyidina usman duka waɗannan manyan masu kuɗi ne sun taimaka ma addinin nan na Allah da dukiyarsu shi yasa kuma za ga suna cikin sahur gaba suna cikin ashratul mubashirin bil janna kenan marawaci in bai wasa ba da rowarsa zai yi wa kansa bakin ciki na alheri kun gane ko ka yi ƙoƙari ka saba da alheri ka yi ƙoƙari ka saba da taimako wanda duk Allah ya ce a taimaka ka yi ƙoƙari ka taimaka ballantana addinin Allah ana buƙatar marayu a taimaka masa nawa ka zuba ana buƙatar a tafi da'awa nawa ka bayar ana buƙatar a gyara masallaci nawa ka bayar ana buƙatar a sewa wasu ɗalibai littattafai nawa ka bayar ana buƙata ana buƙata me kai ma addini so kake in ka mutu kawai a shiga aljanna haka ba ya aiki ba ai aljanna tana da tsada wallahi sai an yi aiki sai an fitar abin da kake so sai ka bada shi sannan ka bada wato ka samu aljanna Allah ya ba mu ikon aikatawa to wannan aya a ƙarshe shi ma dai ibn kathir ya ce kana almu'minuna fil fil ibtida'i islam mu'minai sun kasance a farko da aka shar'anta musulunci kun gane ko aka shar'anta ayi jihadi afwan ko kuma da aka turo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin ba a yi hijira ba annabi yana maka ba a shar'anta jihadi ba ya ce akwai hikimomi masu yawa na farko daga cikin hikimomin nan wato mutane suna da rauni sannan mutane ba su da yawa kun gane ko sannan a lokacin suna cikin talauci ba su shi ko yaƙi sai da dukiya sannan yana daga cikin abin da ya sa su samu wato ginin ruhi domin kawai ana cikin yaƙi ya ji zafin harsashi ko ya ji zafin sara ya yarda duk za ta iya faruwa dole sai imani ya ratsa su ko ba haka ba sai an yi sabis ɗin mai zuciya ta kafu ta saba da haƙuri ta yadda da Allah haƙiƙanin yadda ku gane ko ba za ta iya yin saƙo ba a duk halin da ta kasance a cikinta to wannan yana daga cikin dalilan da ya sa sai aka jinkirta ba a wato farlanta a yi yaƙi ba har sai da muminai shi yasa za ku ga a farkon yaƙuna da aka yi Allah sai ka je yana bada labari cewa a badar da Allah ya ce eh walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla hakika Allah ya taimake ku ya ba ku nasara a yakin badar amma kuna ne yan kaɗan kaga mine suna yan kaɗan to har sai da musulunci ya karfi an je madina sannan Allah ya umarni da a yi jihadi kun gane ko sai Allah subhanahu wata'ala ya ce a fito a yi yaƙi saboda Allah a yi yaƙi don a ɗaukar karma Allah a yi yaƙi don addinin Allah ya yi ƙarfi muminai su sami ‘yanci kun gane ko to kaga wannan ayar shi ma ibn kasir ya nuna cewa muminan nan ne suka faɗi wannan wallahu a'lam amma muna so mu karkare tafsirin mu akwai sauran ƙarin bayanai kan mu tsaya a nan mu ci gaba a laran sai mun kai inda ya kamata mu tike na insha Allah أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا بارك الله فيك wannan ayoyi da alaran ma ya karanta mana kuma sun muke sa ran mu rufe tafsiri da su shi yasa za mu yi kokari ko da mun ƙara minti uku ko biyu ko biyar a yi haƙuri wannan shine tafsirin mu na ƙarshe gobe idan mun zo kawai wasu ƴan bayanai ne wataƙila mu samu baki sai mu wasu ƙarin bayanai da abin da ya shafi ma ba da ramadan insha Allah subhanahu wa ta'ala ya ce aina ma takunu yudrikumul maut ku masu tsoron mutuwa ku waɗanda aka farlanta yaƙi aka ce ku fito ku yaƙi kafirai kuke ganin cewa da a jinkirta yaƙin nan saboda kada ku mutu Allah ya ce aina ma ta kunu yudrukumul maut a duk inda kuka kasance mutuwan nan tana nan za ta riske ku kenan gudun mutuwa komawa ɗaki ka ɓuya duka baya hana mutuwa kun gane ko zaman ka baka je yaƙi ba baya hana ka mutu kenan ma gwara ka mutu a wajen yaƙi gwara ka mutu a gurin zartar da umarnin Allah kun gane ko ballam ya mutu bi saifi mata bi ghairihi ta'addadatul asbab wal maut wahid duk wanda bai mutu ba da sara ko da bindiga ko da takobi to zai mutu da wanin su mutuwar da guda ɗaya ce amma sababinta suna da yawa shi yasa Allah ya ce aina ma takunu a duk inda kuka kasance yudrikumul maut mutuwan nan za ta zo muku walau kuntum fi burujin mushayyada ko da kuna cikin wato ganuwa wacce aka karfafa ta kun gane ko da gini wanda yake an sa masa tsaro an sa karfuna an kange buruj shine gini mai tsayi da Allah ce mushayyada sifa ne masa burujin mushayyada wato wadda aka karfafa ta da gini kun gane ko aka karfafa gininta aka kuma wato sa mata tsaro shi ita ce wato shine gini burujin mushaida kun gane ko ganuwa a yi gini shine buruj wato ganuwa gini mai tsayi wanda za a yi kamar a daga wata katanga kamar irin gidan yan kwaso kun ga ana yin shi da tsayi to ko da ka shiga irin wannan ginin mai tsayi wanda yake mai ganuwa Allah ya ƙara sifa akan wannan irin gini mai tsayi ya ce mushayyada ko wanda yake mai an an karfafa shi da tsaro to ko da ka shiga irin wannan gurin mala'ikan mutuwa shi irin wannan gurin ratsa shi yake ya shiga in kana nan ya mai sai ka gudu doso sai ka je ka tar da ita kun gane ko walau kuntum fi burujin mushayyada yudurkum al-maut aina ma takun kaga ba a ce ma kai ne zaka ba a ce kai wato mutuwar ce za ta zo maka ba a'a kai ne zaka je inda ka tafi can take yudurkum al-maut zaka riske ta a can walau kuntum fi burujin mushayyada ko da kun kasance a bisa ganuwa wadda aka karfafa ta da ababai na tsaro kun gane ko Allah ya ce wa in tusibuhum hasanatu su bayi idan wato kyakkyawa ya same su ya ƙuluna sai su ya ƙulu afwan wa in tusibuhum hasanatu idan wato kyakkyawan al'amari ya same su ya ƙulu hadhihi ya ƙulu hadhihi min indillah sai su ce wato wannan daga gurin Allah ne kun gane ko wa in tusibuhum sayyi'atu amma idan wata mummuna ta same su hadhihi yaquluna yaqulu hadhihi min indik sai su dinga jingina shi ga manzon Allah kaga dai duka munafikan kenan idan wato wani abu na alheri yazo sai su ce Allah ne amma in na sharri ya same su sai su jingina su canfa manzon Allah su ce ai kira zuwa ga tauhidi da kira abu ta jihadi duk shi ya jawo wannan abin yazo ya same su na bala'i at-taqayyur kenan canfi aikinsu ne yahuda da kafirai da munafukai haka suka yi wa annabi ibrahim qalu qa'irukum ma'akum kun gane ko to idan alheri ya zo sai su ce Allah ne kawo shi amma wa in tusibum sayi'atun idan kuma mummuna ya zo ya same su ya qulu hadhihi min indi min indik ko sai su ce wannan daga gare ka ne suna yin umanci ga manzan Allah suna yin tashaqqum da manzan Allah suna cewa shi ya kawo shi saboda ya ce musu a fita ayyaki sai Allah ce kul ka ce da su kullum min indillah dukkan da mai kyau da mara kyau da alheri da kishiyarsa min indillahi daga gurin Allah yake fama li haula'i me ya samu waɗannan mutane ne la yafqahuna la yakaduna ko la yakaduna yafqahuna hadisa ba su kusa wato ba su kasance ba su kusa da su kasance suna fahimtar zance ba ba su kusa da su fahimci zancen Allah ba ba su san kaddara ba ba su san hukuncin Allah kaga wannan Allah yana zargin su al-istifham li inkar ne fa mali haula'i wanne ya samu waɗannan mutanen la yakaduna yafqahuna haditha ba su kusa da su fahimci zance ba wato ba su kusa su fahimci zancen Allah ba ba su kusa su fahimci zancen Allah akan abin da ya shafi wato tawakkali da abin da ya shafi kaddara ba ta yadda idan al'amari na daɗi ya samu sai su ce Allah ne amma in sharri ba su san da sharri da alkhairi duka Allah a hannun Allah yake ba suna da alaƙa da mashi'a ta Ubangiji subhanahu wata'ala sharri sai su dinga jingira shi ga manzo sallallahu alaihi wasallam saboda rashin tawakkalinsu saboda rashin imaninsu da Allah to kaga wannan zargi ne Allah subhanahu wata'ala ya musu sai Allah dan ya ƙara bige su ya ƙara nuna musu al'amarin nan a hannun Allah yake sai ce ma asabaka ayyuhal insan duk abin da ya same ka ya kai dan adam ka saurara ka ji min hasanatin na daga kyakkyawa na daga alkhairi fa min Allah daga gurin Allah yake wa ma asabaka min sayyi'atin duk abin da ya same ka na bala'i na mummuna fa min nafsik to abin da ka aikata ne sakamakon aikin da ka aikata da hannunka ne Allah subhanahu wata'ala ya ce duk abin da ya samu ya samu mutane wa ma asabakum eh ma asabakum ma asaba min musibatin ko illa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir duk wani abu da zai same ku na bala'i na musiba ba komai yasa ya same ku ba sai dan sakamakon abin da kuke aikatawa da hannayenku da yawa Allah yana yafewa wa ya afu an kafir Allah yana yafewa da yawa to nan ma sai Allah ya ce duk in wa ma wa ma asabaku wa ma asabaka min sayyi'atin duk abin da ya same ka na mummuna na wani bala'i fa min nafsi to ka sani cewa sakamakon abin da hannunka ta aikata ne na laifi Allah ya ce wa arsalnaka ai kai manzon Allah mun turo ka ne linnasi zuwa ga mutane rasulan dan aike dan sako mai kawo sako kuma manzon Allah ya kawo sako ko ba haka ba kenan Allah yake tabbatar da manzon Allah rasul ne kuma ya aiko shi kuma ya isar da wannan sako shine wa ma wa arsalnaka mu mu- wato in ji Allah ya ce wa arsalnaka mu so Allah mun aiko ka linnasi zuwa ga mutane rasulan halin kasancewar ka manzo domin rasulan hal ne mu'akkadan kun gane ko wato wanda yake karfafa zancen cewa manzan Allah ya isar da sako kenan wa arsalnaka linnas rasula mun aiko ka zuwa ga mutane wato a matsayinka na manzo Allah ya ce kuma wakafa billahi shahida Allah ya isa ya maka shaida kai manzo ne kuma ka isar da sakon Allah kenan wakafa billahi shahidan Allah ya isa ya zamto mai shaida ala risalatika a bisa saƙonka ka isar da shi ka zo da shi ka yi da- ka yi yadda ya kamata ka aikata ka cika saƙon Allah wannan shine ƙarshen ayar da za mu tsaya a wannan shekara aya ta saba'in da tara kenan shekara mai zuwa idan mun zo za mu tashi aya ta tamanin cikin suratun nisa'i a riƙe mana sannan kuma a darasi na nawa darasi na 29 daidai mala abdullahi idan Allah ya kai mu ramadan mai zuwa abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh اللهم